بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد عبد الله ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله Allah ya kawo mu cikin wannan wata na Ramadana wata mai tarin albarka mai tarin alkhairai muna fata Allah ka arzuta mu daga albarkatunsa ka arzuta mu da alkhairansa ubangiji muna roƙonka muna tawassuli da annabinka sallallahu alaihi wasallama muna tawassuli da wannan littafi naka babba da ayoyinsa da abin da ya kunsa na asraru Allah dan girman manzo Allah dan girman alqur'ani Allah kada ka rasar da mu albarkatun cikin watan Ramadana kada ka rasar da mu alkhairansa kada ka rantsar da mu amfanin nukansa abin duk da kake a cikinsa na tajalliyatu na jamalaka Allah ka ba mu rabo shi kake a ciki tun daga kan gafarar ka mutlaka wanda shi ke nan ka yanta mu kenan zuwa kan rahamomi da kake hisiye da ma'anawiye ubangiji tabaraka ta'ala Allah ka dube mu da su kada ka sa mu zama ashqa khalqika wanda zamu rasa rabo a cikin in wannan wata na alkhairai alkhairan da kake kwarayowa Allah ka saka Allah ka rabotar da mu Allah ka rabotar da mu mun bijiro zuwa ga neman yardarka mun bijiro zuwa ga neman rahmarka mun bujiro zuwa ga neman alkhairanka mun bujiro muna neman sa'ada Allah dan albarka manzo Allah ka lamunce mana sa'ada ta duniya da ta lahira Allah ka lamunce mana arziki na duniya da na lahira Allah ka lamunce mana Allah mun bujiro gare ka muna neman kai mana dafa'i kai mana wiqaya kai mana inaya kai mana ri'aya kai mana hibzi cikakke daga dukkan makarihud duniya wal akhirati na zahiri da na baɗini da abin da muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka kiyaye mu kan mu fada cikin gururi Allah ka tsare mu daga fada cikin gururi ka tsarshe mu ka tsarkake mu tsarkakewa cikin lutsi eh ka tsarshe mu daga dukkan nau'in abin da zai nisanta mu zuwa ga janibinka zai nisanta mu daga barin janibinka janibin zanka janibin waliyanka abin duk da zai nisanta mu da gare su Allah dan albarka manzo Allah dan albarkacin alqur'ani Allah ka nisanta mu da muna addu'a inda muka fara azumin nan lafiya Allah ya sa mu kare shi lafiya cikin cikakken imani cikin wato cikakken yadda da kabuli cikin samun alkhairai hisiye da ma'anawiye ka cika dukkan samuwanmu da alkhairanka da rahamominka ka cika dukkan gurarenmu da dukkan inda musulmi suke masoya manzo Allah Allah ka cika su da alkhairanka da albarkatinka albarkacin wannan wata da kake gwanjan rahama a cikin Allah ga mun mujiro Allah kada ka kore mu Allah kada ka kore mu ka tare da mu zuwa ga yaddarka zuwa ga karamcinka eh alhamdulillah rabbil alamin Allah ka amsa mana bi karamika wa fadlika wa judika ya arhamar rahimin وصلى الله وسلم على أدعيكو أشوانا سورة كانت لا متاشي بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
وبيجي تبارك وتعالى يفعل a cikin wannan aya cewar gaya musu ya rasulallahi ka gaya musu wato wannan na nazzalna ilaihim almalaikata da za mu saukowa da su kafirai dan mu ne ma su yanke kauna gaban cewar wato imani ya fito daga wani abu ba daga wato falalar Allah da karamcinsa da mashi'arsa ba shi imani sirri ne na Allah ba wai ganin aya bane ba wai gamsuwa ba ne ba wani abu a'a wani jauhari ne daga cikin irin baye-bayen ubangiji wanda yake yi ga bayansa kawai idan ya so su shi ke nan yawa to shi yasa yace wani wanda na dan ya gaya maka kadai takarsa da wannan baiwa babu wani mahaluki ko annabi mursali ko mala'ika muqarrabi ko wali ko mai da zai iya maka baiwa da imani sai a tsarkake kabirul muta'al shi kadai ne yake da wannan ragamar a hannunsa yace walau annana nazzalna ilaihim almalaikata da a ce mu za mu sassaukan musu da malaiku wa kalamun mota kuma mu zantar musu wato matatu su zantar da su kamar yadda suka nema dan abin da suka nema kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam a saukan musu da malaiku kuma a tashi matatu su gaskata shi kan abin da yake faɗa to da zali musu haka wa sharna mu tattara musu kulle shay'in kowane abu mu taro da shi kubulan ko kebalan in ka ce kubulan mu taro abuwa jama'a jama'a aljanu su fito taron su mala'iku su fito taron su rauhanai su fito taron su matattun su na daga iyaye da kakanni can da suka mutu tun tuni su ma su fito kubulan jama'a jama'a ka gani shi ne kabilan kabilan kenan domin shi kubulu jam'i na kabilu mu fito taro taro kowanne ya zo ya dinga mu gashi mun je lafiya mun gani wallahi muhammadu rasulullahi abin da ya muku da shi gaskiya ne mala'ikun a sako da su aljanun a sako komai ya zo in ji Allah tabaraka wa ta'ala ko ku a'a kibana su ga abu iri-iri da idanunsu su ga jahannama da idan su su ga aljanna da idan su ga komai da idan kebanan kenan su ga mala'ikun da idanunsu Allah da iko yi shi yasa ce da gamma ne jam'u qabilin shine kubulan kenan ai faujan faujan wa bi kasrin qati fi ufati albayi kebalan kenan mu'ayanatan quru quru fa shahidu suka shaida bisu dikika daga to ma kanu liyuni ba su zamo za su yi imani ba ne ma sabaka fi ilmin lahi saboda abin da ya gabata na cikin ilimin Allah a can abin da ya gabata a zali a cikin makadiru illa lakin kenan in ji imam wato istisna'i muqaddi ne kenan yawa amma idan Allah ya so imanahum imanin nasu to wannan sai su imani an gane istisna'i ne amma munkadi shi yasa ya fasara shi da lakin idan Allah ya so imanin sai su imani idan ku bai so ba ma'ana ba shi'a shine irada idan bai nufe shi ba to ba yanda za a yi duk abin da za a gani na aya ba zai fa'ida ba walakin na akasarahum yajhalun zalika sai dai da yawa yawan su sun jahilci wannan gani suke yi a nuna musu din ayar kuru kuru ko kuma a zo musu da abin da suka nema sai jiya ne za su yi imani su yarda su gamsu to wannan ba a nan sirrin yake ba idan da a nan yake shi yasa nake kullum nake ga maka baitin cewa na ba hani a cikin ra'iyatul kubra alam tara kuffar al faranji wa kayfahum ma al ilmi bil akwan sharrul wara kufra idan da ganin aya da izina a cikin halitta Allah zai sa wasu mutane su imani to kafiran tura sai sun fi kowa imani su ne faranji saboda babu wanda suka kwakula suka gano ayar Allah a cikin halittarsa a sama da ƙasa da ƙarƙashin ƙasa da cikin ruwa da kan tudu babu wanda suke binciken halitta Allah suke ganin abubuwan mamaki a cikin su irinsu amma kuma su ne sharrul wara kufura mafi sharrin halitta Allah a cikin kafirci shi kenan ba a ganin ayar abin yake ba ka gane abin da kai zaka gani ya dumama ka ya wato ya birkita ka ya jijita ka ya baka mamaki ka daɗa bazama a cikin ko san Allah ko tsoronka ko wani ne su kuma wannan abin da shem ba wani daban ba shi suka kure su gabarin Allah Allah ke tabaraka wa ta'ala dan ka san shi kadai ne ya istibdadi ya istiqlali da ba da shari'a da kuma akasinta kuma tabaraka wa ta'ala eh shi yasa nake tunawa wato wato akwai malamin mun tafsiri shi malamin su makarari Allah duk ansa idan aka ce innal ladina kafaru sai ce hakika wa'annan da suka rasa ba da gaskiya ashe rasawa suka yi eh ba su same shi da suka rasa ba da gaskiya an gane ba wasu daga wurinsa abin a'a daga wani abu ya fito daban suka rasa ta su kuma wancan suka samu ba da gaskiya ka gani su allazina wato amanu ka gani to shi to shi to haka abin yake saboda haka bayan da wannan mashi'a ce daga Allah yake ka fi ta fi maka tawaye fi yaƙe ka fi kaza kaza da sauransu kakka damu daga Allah ne abu to shi kenan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa kuma wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan wato kaga sai wato kafin sai ta shiga kan mushabbahin wato kaman yanda muka sanya kaman yanda muka sanya wato wa'annan suka zama magautanka suke yaƙarka wa'annan ƴan uwan naka ƙwarai shawa da suke yaƙarka suke kin abin da kawai shi suka ki sallama maka to kazalika yanda kaga haka hakan nan ja'alna li kulli nabiyyin aduwa muka sanya magauta masu gaba ga kowane annabi an an fahimta kowane annabi mun sanya masa saboda ka al'adar mu ce saboda kaga wannan zai zo manzo Allah wani tasliya ne daga Allah tabaraka ashe da'irar haka take kai na Allah idan baka ga gaba ba baka ga yaki ba baka ga shara ba to kakka buɗi bakinka kai ɓirari da cewa kai na Allah ne dan ba a yi maka al'adar Allah a cikin da yake bayan ka ba an gane idan dai ba a gaba da kai ba an kyare ka an kyamace ka an yaƙe ka an soke ka to wallahi tallahi kada ka samu aminci kada ka samu hutu haka al'adar Allah take idan ya yarda da lamarin bayansa sai ya kafa musu aduwa har Imam Sha'rani ina gani yana faɗa cikin Al-Minanul Kubra manya-manyan bayan da Allah ya masa daga ciki yake cewa yana daga cikin baiwar Allah ga ni Ubangiji ya tsayan min da wani aduwi wani magauci ya jarrabe shi da ni ba shi da aiki lailan wani harin illa fadawa cikin mutunci na da keta ni da zancensa da aikinsa shi ya lissafa wannan a cikin baiwa ne ka san kai kuma jefe shi za ka yi kwamfuta ko ka tarwatsa shi to saboda haka shi kuma wannan shi ne baiwarsa shi yake shi yake fariya da shi eh ina tunawa shehin mu nan an zo an kama masa wani zance yana kashin gida haka na aka ce wani irin masu zantuka ne yake cewa ina ɗin takaicin irin abubuwan da ake faɗa nan kaza kaza haka game da ku yana kashin gida wallahi sai tashi da wani yace ake faɗa me ake faɗa yace gaggaya masa manzanin ke yace Allahu akbar yace alhamdulillahi rabbil alamin ya ce wallahi wannan zancen naka shi nake ta so na jikin shi ina ta kokuntar Allah an ya kai Allah ya karɓi lamarin mu kuwa Allah ya karɓi lamarin mu amma shiru ba zagi ba suka ba kyara ba wani abu shiru ko ka zane ka ji Allah da kullum nabiyyin aduwan shayatin al-insu wal jinni kuma kai ka san Allah ya fi san annabawa a kanka to kuma sannan kai ka ce wai kai ne shafafe da mai ba za a zage ka a kyare ka ban haka zage ka an tabo ka kenan kuma ka samu abokin yi kenan sai kai ta ina bai yi ba ka gani ko muka sanya kama da Allah haula a adaka wayu budalu minhu to hakan nan muka sanya aduwai makiya ga annabawa mu san shine shayatina kangararrun aljinsu wal jinni mutum da aljan su ne duk sharrin a nan yake an gane kangararrun mutum da aljan su ne yuhi ba'aduhum ila ba'adin zukhrufal qawli shikenan sashin su sune aljanin suna kimsa suna kyara suna wahayin wato zance abin kawatawa ila ba'adin zuwa ga su sashin nasu sune shedanin mutanen duk da ka gani wato shedanin mutum to yana karɓar wahayi ne daga shaitanin aljan haka dama abin yake sai za su dinga tunsa musu kuma duk abin da suke tunsa musu zukurufar kauli za su dinga kawata musu da Allah jiki yanzu idan da kaza kaza kaza kaza ne da ba kaza kaza kaza kaza ba an gane shi zai dinga wato shine zukurufar kauli din ce ai mu mahwa hatan min al-ba'in ke abin suɗanyawa a cakuɗa masa abu a rikita masa shi fari ya koma baki gururan don ne domin rudarwa kawai abinda suke zo su rude su kaga ne walau sha rabbuka ma fa'aluhu da Allah ya so ubangiji tabaraka ta'ala da ya nufa da ba su aikata wannan abin da suke na kimsa wa shaidanin mutanen wato wannan abubuwan da suke kimsa musu ba fazarhum qalin ya rasulullahi da il kufara kenan wa ma yakuna qalin su da irin wannan kirkire-kirkiren nasu kyale su kawai in ka ce ma masariya kenan ko ka ce a mausuliya ce fadarhu mu ma yaftar na kyale su da abin da suke kirkira din zan kama su ne yawwa kyale su kawai da abin da suke kirkira ko ku a kyale su da kirkire-kirkiren nasu min al-kufr na kafirci wa gari da wannan sa ma zuyina lahum na daga abin da aka kawata musu amma wa haza qabla al-amr bil qital in ji shehu suyudi yace wannan kamun Allah hori manzo Allah ne ya dau makami yanzu kam duk wanda yake kokarin bata addini to a yake shi bi kadar imkani gurgudan ikon wanda yake kokarin bata addini ya birkita fuskar addini kan ku kyale shi an gane eh fazarhum ma yasruna mansukhun lokaci ne da shi lokacin sa ya kare kyale su da kirkire kirkiren da suke ke ku tsare su kawai to yanzu shi ne ma musu ya ce haza qabla al-amr bil itali yanzu kam ta kare yawa duk wanda yawo kan addini to mi kansa da iya abin da zamu iya da makami ne da bakin mu ne da karfi ne duka abin da zamu iya yi mi kansa an gane ko qabla al-amr bil itali kenan wani tasga ilaihi aqidatul ladina haka nan domin rudarwa domin kuma su samu zukatan wa'annan da dama ba su imani ba su dinga karkatowa gare su akwai mutane 'yan kan katanga suna nan a cikin addini shi shaidanu suna kira abubuwa na wato cuɗanya gaskiya su cakuɗa ta su hargitsa ta sai su dinga wato zuwa ga zukatan wa'anda dama ba su imani lahira ba suna kunna wannan abin suna kunna wannan abin domin me suna sa ran zukatansu su karkato zuwa ga wannan abin kunne zuciya tana da kunne yawa ita wannan zuciyar to ita ce za ta ta allazina la yu'minu bil akhirati wa'anda ba su yarda da lahira ba to su ne za su dinga karkata suna sauraron wannan abin da shedan din yake kira musu a cikin zuciyarsu an gane yawa waliyar dauhu idan suka karkata kuma sai su soma gamsuwa da shi shi kenan tun suna gamsuwa har su girku akan abin wani ya katarifu sai kuma su dinga tsurutar mahum ya katarifu na abin da za mahum muqtarifu na abin da suka zama masu tsurutar samina zunubi na manya-manyan miyagun ayyuka daga tun farko daga karkata zuwa ga wahayin shaidan ne shi yasa bayan Allah suke suke kullum fadakar da mu zuwa ga tsayuwa akan zuciya ikar abatta ta dinga sakuwa tana sakuwa a cikin hadisin nafsi na kwamatana dan shi shedan abin da yake nema ke idan an sake ta to shikenan sai ta sai ta wahayi a ciki ta wahayi a ciki shikenan kunnan in ya kama sai so karkata in ya so karkata sai so gamsuwa in ya gamsu sai kuma ya aiki da abin da ya gamsu din nan an gane ko to shine abin da abin da yake zance a nan ka gani mina zunubi kenan fa fa yu aqabu alaihi shi kenan karshe a musu uba a kansa to sai je ne kuma
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم تو وبنجي تبارك وتعالى كما هي أتشون الآية yake cewa wato su duk da ya rage ne ga abin da su kafira na zala lamma talabu min annabi an yi ja'ala bainahu wa bainahu mahkama wato sun nemi cewa to ai ga su ba su da littafi sun yadda su jahilai ne to amma ga malaman yahudawa ai malamai ne masana ne su ne ahbaru ga malaman nasara a saƙifa irin na najiranawa da sauransu su ko malamai ne masana ne in haka ne a kiransu su yi bayanin wannan abin da kake faɗa haka ne a gurinsu ko ba haka bane an gane abin da wani ke nema ki zo su musu alƙalanci to ubangiji tabaraka ta'ala sai ce ga ya musu ya rasulullahi kace afa ga lallahi afa ji haka yanzu wannan Allah zan nema mai hukunci tsakanina da ku ya alƙalanci kariyan banyo bainakum kenan ga shi ku shi ubangiji shi ya soka muku da wannan littafi shine alkur'ani mufassala ya rabe abin da yake ƙarya daga gaskiya a cikinsa ya rabe abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba ya gaya muku a cikin duk a cikin itikadi ga abin da yake daidai ga abin da yake ba daidai ba a cikin aiki ga abin da yake daidai ga abin da ba daidai ba a cikin magana ga abin da yake daidai ga abin da a cikin mu'amala ga abin da yake daidai ga abin da ba duk ya rabe komai ya wawware shi ya tace shi ya gaya muku mafassara ka gani fi alhaqu min albatili ya rabe ya fasali fasali na gaskiya da ƙarya daban-daban wallazina atainahum alkitaba su wa'anda muka bai wa littafin at-taurata mutanen kirki daga cikinsu kuma malamansu kamar abdullahi bin salamin da shi da ire-irensa a su ya alamuna annahu munzalin ko munazzalin sun tabbatar sun san wannan abin su a gurinsu babu kokonto babu shakka a cikin cewa daga Allah yake munzalin min rabbika abin saukowa daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kada ka zamo daga cikin waɗanda suke masu kai komo ka zama na wannan zancen ai kai komo ya kori ga annabi kai komo ya kori ga annabi idan kana ka san fahawa kalamin lahi ta'ala za ka ga abin da ake nufi a nan yi fatali da masu wannan kaiwa da komowa su ake nufi su ne mutane nan fala ta kuma ma'ana yi watsi da su kawai eh kama daina ma su su yi watsi da su kawai shine fa la ta kuna ba wai kai kakka wannan ya kori ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sa an gane yawa a shaki ne ke rad bi zalika at taqrir li kufari annahu waqan kawai su ake tabbatarwa da cewa wannan abin gaskiya ne duk inda za ku wanda duk ya kareta shi shine makarici kuma ba shi da hujja a cikin karetawa da yayi saboda haka wannan shine zalikal kitabu la raiba fihi babu wani zance amma wanda kuke cewa tafi gurin nasu littattafan nasu sun riga sun cakuɗa sun gayyara babu inda gaskiya take sirfan sirfan tsantsanta sai a cikin wannan littafin falqistu min gairi hafin nasi lam yaqumi ba yanda za a yi adalci in dai aka aje alqur'ani guri daya aka ce ba shi ba sannan ka ce wai ga wani abu shi ne adalci a cikin mutane ba zai samu ba wanda ya zaton wannan yawa Allah mummunan zato yawa yawa Allah mummunan zato yawa kuma annabawan Allah mummunan zato ga alqur'ani an aje shi ya dauki wani abu sannan kuma a ce adalci babu shi wannan adalcin kistin min gairi hafin nasu lam yaqulu alisa an gane ubangiji tabaraka wa ta'ala shi wata makalimatu rabbika kalmomin ubangijinka bil ahkami wal mawaidi hukunce hukuncensa kenan da alƙawuransa an gane sun cika sidikan wa adilan gaskiya kuma adalci wataƙila da imamu su ya ce bil mawaidi wal ahkami da ya fi zama laffin wani shirin murattabin watan matkalimatu rabbika bil mawaidi wal ahkami domin mawaidi din su ne sidikan abin duk da Allah ya bada labari da shi na alkawari gaske ne shi ne ƙarshen gaskiya kenan sad haka wal ahkami abinda Allah kuma ya bada shi ya saukar da shi na hukunce hukunce shi kuma adila shi kuma shi ne tsantsan adalci wanda babu jauro a cikin sa misqala zarrati an gane ko sirqal wa adilan kenan ɗaya ya koma kan wato labarin da Allah ya ba ikibari na Allah shine da mawa'idinsa alƙawuran da yawa muminai da sauransu adalin ɗin kuma ya koma kan ahkamun nasa kamar abin da shi ya bayar shi ne kalimatu rabbi kaɗai an gane domin haka abin da yake cikin ƙur'ani kenan yawa jimloli ne ko insha'iye ko habariyai yawa da amru da nahayi da hukunci da waye duk wannan insha'i ne a habaru kuma ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi duk wannan shi kuma labari to ko wannan duk wannan adalu an gane eh yake cewa fa ahkamuhu qisdun fa'akhbaruhu sidqun wa ahkamuhu adalu inji mai shi duniya in na faɗa daidai an gane fa'akhbaruhu sidqun wa ahkamuhu adalu to wannan gurin yake yake yake maka abin nan akai wa in tudi akasara man fil to shi kenan lambodin da kalmati babu wanda zai iya canza kalmomin Allah da na kadin ya warware wani abu da Allah ya ba da labari da shi ya zo da wata hujja wani dalili wani waƙi'i da zai warware ƙur'ani a ga ƙinƙin da ƙur'ani ya faɗa abu kuma ya tabbata ba haka Allah ba da likan wace Allah ya tsare littafin babu yanda za a yi alamu rurin zamani yanzu ne kaɗai ya isa ba sai an ce ko ba mu'jiza ga annabi duk inda zamani ya juya shekara ɗari to duk abin da kuke faɗa a shekarun shekara ɗari na ya canza ya zama ba haka ba sai an samu wani abu a shigo ba a cikinsa in ya sake wata ɗarin sai ya wani abu ya faru in ya sake wata ɗarin to wannan labari ya dinga juyawa ƙarni bayan ƙarni ƙarni ba duk abin da ka ɗauka a cikinsa sanin ɗan adam ya canza wayewarsa ta canza fahimtarsa ta canza bincike-bincikensa da kwakwale-kwakwalensa ya canza shi kuma babu abin da bai bada labarinsa ban da ya shafi mutum ka gano wani abu wanda ba haka ba to wannan ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba a nan gurin yanzu kamar misali yadda ƙwar'ani ya ce tabbace da abila habin wa tabba sai mu ji daga baya abu ɗalibi ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi to kaga wani ya warware zancen Allah a fi ma zahara fi ma zahara ya yi zancen Allah to ba a taɓa samun haka ba ƙwar'ani kenan duk abin da za ka yi musulunci duk kafircin da mutum da zai ji yaƙinsa da mutum zai yi don akwai wanda sun yaƙi musulunci fiye da abu ɗalibi abu lahabi amma kuma ƙwar'ani ya shiru da bakinsa bai ce komai ba a kansu eh أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادتم كو منهم مودة تايو إن دكوكي قابادة لما ننسل يتي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون Allah ba mutum ba ne, yawa yadda ya nufa haka yake tabaraka wa ta'ala, an gane to saboda haka nan babu yadda za a yi a gano wani a ce kimiyya ta gano ai kaza da aka faɗa ai kaza ka wane mutum sai dai ku gano abin bayan ya riga ya wuce shi tantance can ba wannan littafin ba a cikin saharar arabia inda ba karatu ba rubutu a cikin lokacin da duniya take a kulle ba san ko ba a cikinsa aka yi shi duk abin da ya faɗa babu wani mahaluki ko wata hadisa da za ta iya zuwa tawarwar wani abu guda ɗaya a cikinsa ba zai yi ba. Lamu wajen da kalmati. Da nan azin in ji imamu suyuɗi ku warware wani labari da ya bayar ba zai yiwu ba. Ka gane da nan azin kenan. Au kullufin ko kuma a samu wani saɓani a cikin wani littafin babu shi. wa sami'u lima yuqalu Allah ne ji ga dukkan abin da ake faɗi dukkan musmu'atu duk abin da yake musmu'atu ne Allah to sam'un sa yara ta da shi al-alim bima yuqalu masai ne da dukkan ma'lumatu baki daya zahiran wa batinan wa in tudi wa in tudi aktsara man fil ardi dilluka an sabilillah in yattabi'una illa wan وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين والله تبارك وتعالى يقول وإن تطع أكثر من تنادي idan ka bi yawan yawan wanda suke cikin duniyar nan ai alkufara kenan in ta dai alkufara domin su ne aka tsara mun filardi iyo nan da kake gani dan kana nan Kano ne da ire-iren Kano ko ina ka gani duk inda ka juya mai sallah ne ko kana ganin sa muna da yawa ina dangane da gurguzun ar ga masu zuwa cana can sai kai tafiya cikin miliyan dubu duk kafirai ne ku guda nawa ne a cikin mutum miliyan dubu gurguzun arna sosai a kasar mumfil ardi kenan idan za ka ba a kasar mumfil ardi mafi yawan waɗanda suke cikin duniya alkufara kenan to yudillu ka bashe ka za su yi an sabilillahi gabarin addinin Allah in ya tabi'una babu abin da suke bibiya illa zanna sai iyakacin inda zatansu ya je suna zaton nan shine sawaba su bi a zato yawa saboda babu wanda ya fita daga zato sai wanda yake al'alimu bil kulli sai wanda ya san komai da komai ciki da bai babu abin da ya masa fauci na ilimi amma kai dan adam ko karatu kai karatun iya fahimtar ka iyanan kake saboda haka komai da kakka komai ma alfarka komai iliminka komai nutsawarka a cikin Allah ba ka rutsa Allah ba bayan da za a yi halitta ta rutsa Ubangiji ta baraka wa ta'ala Allah shi ne wanda ya san komai da komai hankalinka yana da iya da'irarsa bai san abin da yake wajen nan din ba yawa saboda haka duk wanda ba wato kafarai su ne aksar min fil ardi suna bin zanni ne shi yasa in aka tafi aka tafi aka tafi sai ga sun canza layi kuma in an tafi an tafi an tafi sai ga sun canza layi an gane ko in yattabi'una illa zanna fi mujadalatihim laka a cikin jayayyar da suke maka ya rasu lafiya amrul maitati wannan zancen da ake kenan an shigo a nan iz qalu ma qatala Allah ahqu an ta'kuluhu ma qatajum wai cewa suke suka ce wai idan akuya ta mutu wai waye kashe ta ne manzo Allah ce Allahu Allah ne kashe ta to idan idan haka ne kai kayanka abu daya ko ku a'a ka je kayi farauta ka sa kibiya ko karanka ya je ya kama ya kashe da abin da ka kashe ta hanyar yanka ko kibiya da abin da kare ya kashe ta hanyar farauta shi ne za ka ce ya fi abin da Allah ya kashe? Kai da bakinka ka ce wannan Allah ne ya kashe shi. Ka san shi ma kafiriwa yana da hujja. Ka ce cin mushe haram ne. To waye ya kashe akuya ta zama mushe Allah ne. Allah ne ce Allah ne. To kai kuma ka zo ka yanka abu ka kashe shi. Ko ka harba kibiyar ka kashe shi. Ko ka tura karanka ya kama shi ya kashe shi. sannan kuma ka ce wanda Allah ya kashe shi ne haramun sai kai wanda ka kashe ko wanda kare ya kashe ai ba ai wa Allah ta ji wai dan ka san cewar idan mujadala ce ta irin irin wannan to wai kafiri shi ba yana da irin tasa mujadala to abinda ake aje komai ake sai ya dubo wanda ya halitta dan kai iya sanin ka kenan iya fahimtar ka kenan yawa duk abin da zaka faɗa shi ne Allahu alamu ko me zaka faɗa in kana da fahimta ina da fahimta alhamdulillah kayi fahimta ka iya gaskiyarka ni ma na yi tawa iya gaskiyata babban abin da ziraga mu Allah nake nufi Allah kake nufi shikenan shine magana shine shine ainihin ginshikin abin an gane to ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa inhum illa kharasuna su ba komai suke ba illa kirdado kawai duk wanda ba shi da Allah to kirdado yake in dai ba karɓar wahayi yake daga halar Allah ba ba karɓar sako yake daga Allah ba karɓar ilimi yake komai nazarin ka to kawai kirdado yake ya karu suna kenan ai ya kazi bona bi zalika ƙarya suke kawai inna rabbaka ubangijinka huwa alamu shine cikakken masani man yadillu an sabilihi wanda ya bace gabarin tabarkin sa huwa alamu muhtadina shine ko musani da waɗanda suke shiryatattu fai jazi kullum minhum zai saka wa kowanne daga cikin su fakulu min ma zuci rasulullahi fakulu min ma zuci rasulullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما هرم عليكم إلا ما ضررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين Allah ta baraka wa ta'ala dai har yau anan yace fakulu ku ci min ma zikra smullahi alaihi ay zuliha ala sunnihi ku ci daga dukkan abin da aka ambaci Allah a wajen yankansa ay zuliha ala sunnihi aka yanka shi kan sunan abin da ya halicce shi an an yanka shi da izinin Allah kenan wannan za ku ci in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai kun zama masu ba da gaskiya da ayoyin Allah wa malakum to wai me ya same ku me damuwar ku Allah ta kulu min ma bi rasulullahi alaihi min zaba'i da ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah kansa ba daga yanke yanke wa qad fassala alhalin ubangiji ya rabi ko wa qad fussila alhalin haƙiƙa an rabe lakum gare ku ma harrama alaikum abinda ubangijin ya haramta muku fiye ayati hurrimat alaikum almaitatu kenan waddam an riga an rabe muku illa matsurintum ilaihi ko shi abin da aka haramta muku din banda wanda larura ta bukatar da ku zuwa gare shi a nan malamai suke fitar da ƙawa'idu na usulul fiqh ko qawaidul fiqhiyya sai su ce maka wato ad-daruratu tubihul mahzurati ko tubihul mahzurati ita larura bukata kuntata takura saboda ma ja'ala alaikum fi dini min harajin asali addini ubangiji bai sanya matsi da takura a cikin sa ba duk abinda yin sa zai sa ku shiga cikin haraji to ko da an umarce ku da shi ku bar shi duk abinda barin sa zai sa ku a cikin haraji da takura ko da an hane ku da shi ku je masa an gane shi yasa ad-daruratu tubihul mahzurati shehu yazo ya takaice yace ba mutlaqan bane wannan dokar taku ku malaman usuli ad-daruratu tubihu ba'dal mahzurati kamar da wasiya tubihu ba'dal mahzurati ba kullal mahzurati ba saboda wannan ba tubihu mahzurati ta bude abin gabaki daya babu wata larura a duniya nan da za ta halatta wa mutum ya auri gyatumarsa komai karfin larura kuwa ko abin da yake saboda haka ba'dal mahzurati illa maqdurtum ilayhi al ma'ana abin da ake nufi lamani alakum min akli ma zukira ba abin da zai hana ku cin abin da aka ambata din nan kar bayyana lakum al muharrama akluhu an kuma ubangiji ya bayyana muku abin da ya haramta muku cin sa wa hadha laysa minhu wannan kuma baya daga cikin sa abin da aka yanka shi da sunan Allah ba haramun bane ban halal ne yasa ita haram ita ce ubangiji ya bayyana da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk abin da bai faɗa ba shi kuma asalin sa halal ne kuma yana nan dole a istihabul asali yawa asalu kulli shay'in halal shine mafi karfin mazhaba na malaman usulu duk abinda ba a zance a kansa ba to fa halal ne sai dai wani abu ya bijiro masa shi abinda ba a zance a kansa ba ya haranta saboda wani abu daban ba saboda shi kan kansa ba an gane yawa yanzu kan misali a ce abinda zai gusar da hankali an gane abin da zai gusar da hankali ko da ba a ambaci sunansa ba to zai shi ke a cikin muharramai to shi ke da zai gusar da hankali ya zama haramun ko ku a'a abu ne akwai barna a cikinsa ta dukiya Allah ya haramta muku barna ta dukiya an gane to shi ma nan sai a haramta shi saboda wannan barna da take ciki ka gani wa inna kaseeran da yawa la yadilluna suna bacewa gabarin tafarki da fatil yayi kenan wajen ne ha ko layi dilluna suna batar da wasu su bi ahwa'ihi galibi batan da suke yi ko batar da suke da tsantsagoran su yace su yace zuciyar su shi yasa a cikin wannan aya da ka fahimci a duk in kaga an an bazama ko an rarraba ko an bar hanya ɗayan abu biyu imma an sani ne aka watsa da sanin aka bi son zuciya wayan ma kuma ba a ma sanin bane jahilci da hawan nafsi wayannan biyun su ne dalilin rarraba su ne dalilin barin gaskiya su kenan ba su da na uku duk abin da ya bude za ka fassara shi a cikin wayannan ko dai jahilci ko kuma son zuciya iya katta ke an gane dai a hawaye da gairi ilimi ba sani tare da su kaga cikon ɗayan ko a hawaye da gairi ilimi ya tami dunahu ba sani da suka dogara da shi fi zalika inna rabbaka wa lil mu'tadina Allah shine masani da yan ta'adda masu ƙetare iyaka almutajawizin alhalala ila alharami su ake cewa in ta'adda wanda suka ketara daga halal suka tafi zuwa ga haramun su ne in ta'adda wadaru zahiral ismi وظهروا ظاهر ال- وظهروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku bar bayyanannen zina wa ba'ina wato ismu anan saboda asalin saukar ayar akan maganar zina ne su larabawa galibi ah, suna son zinace zinace aiki na alfasha na zina abu- a jahiliya to amma abin da suke yi sun rabu kashi biyu ko a cikin jahiliyar akwai wanda yake mutum mai mutunci mai daraja to shi ma ba yin ne bane ba amma dai a sirri yake yi. yawa akwai kuma lalatacce fajiri wanda yake dan iska ne dama ana lissafa shi a matsayin dan iska shi wannan kararai shi to ubangiji sai halarta dukkan ɗarafainin da kai sharifin mai darajar da kake akwai kai ma bane ka daina yi da kai wanda kake bayyanarwar ko da yake akwai ziyada a cikin laifi akan wancan kake bayyanar da saban Allah kai ma dai bari wazaru zahiral ismi wa ba'inan ko ku a'a ba wai zina ake zance ba a'a su wannan zahiral ismi abin da ya shafi a amalul jawarihi amalul muhalafa abubuwan da ake saba wa Allah da su da da gaɓoɓi bakinka ne ƙarya da shi giba da shi em, sukan wani da shi ko abin da ya kama da wannan an gane yawwa ko kuwa a, a, a, m, hannunka ne ka kai shi kan abin da ba naka ba ko kafar ka ce ka je inda aka hana ka abin da yake zahiri an gane ko ka ɗauki abin da ba na- ka ka kai shi jinka duk abin da yake na zahiri su ko baɗina ɗin abin da yake aka sauka na daga kafirin son girman tsiya mutum kaga ne hubbun riyasa na daga kiburu na daga ujubu na daga ru'yatul farari alal gairi na daga hasada uguwar hasada na daga gaba da musulmi gaba da musulmi to me ga wannan kaga duk wannan a cikin zuciya suke yawa gaba da kiyayya da mummunan zato da wane ne duk a cikin zuciya suke hasada kibru ujub to shi ne suka ce zahiran ismi wa badinahu saboda haka kaga zanan da wani tafi sun shiga a cikin zahiran ismi sauran kuma sauran abubuwa duk da suke na zuciya ne su kuma sun shiga zahiran innal ladina yakasubuna al-isma haqiqa wa'annan da suke tsurutan laifi sai su zo na za a yi musu sakayya lahira bi makano ya katarfuna da abin da suke tsuruta ɗin wala takul ولا تاكلوا مما لم مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون to Allah tabaraka wa ta'ala dai hayo a cikin wannan ayoyi yake cewa wala takulu min malami zikrismullahi alaihi kada ku kuskura ku ci abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba abin duk da ba a faɗi sunan Allah a kansa ba to kada ku ci da gare shi saboda haka malamai annan suke rarraba su a gurin nan wato malikawa da nunan musamman mu a nan duk abin da aka bar ambaton sunan Allah kansa amdan wannan ya haramta sai idan nisiyanan ne to wannan babu illa a ciki inda mantuwa ne kana musulmi ka yanka abu to shikenan a babu laifi a cikin wannan to wasu kuma kamar imamu shafi suka ce a malamin zikaritullahi alaihi shine yankan kafirai amma in dai musulmi ne ya yanka ko ya yi bismillah ko bai bismillah ba ya halatta gare shi kuma amdan ne ya bar bismillah ko nisiyana ya bar bismillah ya halatta wannan cin abin yanka imamu shafi ka san ko shi ma ba baya ba imamu shafi a haba ne mutum ai da kake ne to to amma dai ka ji kuma abin da imamu na maliku ya tafi da shi da imamu abu hanifa idan an batta kan amdan to me saboda me zai hana ka me zai sa ka batta iri iri ga ta ka ka ce bismillah ka ki faɗa to ka a ci haram ne an gane yawa to saboda ka ji mazhabin malamai kenan a cikin wannan abin nan dan haka nan kakkuci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa kakkace imamu shafi'i ya halatta abin da Allah a'a fahimtarsa da abin da Allah ya haramta din ne yake gaya maka abin da Allah ya haramta shine yankan kafirai an gani ka gani to dije ce da an mata shine ya mutu auzu biha alasmin gairihi ko aka alasmin gairihi ko aka yanka shi ba kan sunan Allah ba wa illa idan ka duba na maka ma gaba hul muslimu abinda musulmi yanka shi walam yusammi fihi bai bismillah a kansa ba amdan auni siyanan ko da mantuwa ko da gangan yayi fa huwa halalun halal ne in ji shi mufassiri imamu suyuti tunda ba shafi'i ne an gane yawa qala ibn abbas wannan shi kuma imamu shafi'i jingin da sai ibn abbas ne habarul umma wa alaihi shafi'i kansa kuma imamu shafi'i wa inna wa'al akala minhu ci daga abin da ba ambaci sunan Allah nan a kansa ba la fisqun wannan tawaye ne ga Allah yaya zai shar'anta maka abu ya kuma abin nan ya baka dabba ya ya ni'imta ka da ita kuma ka kasa ambaton la fisqu wannan fita ne daga barin abin da aka halatta maka ka ci abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba wa inna shayatina su ko shaydanu na aljanu la yuhuna wallahi suna kimsa wasuwasi suna kimsa zantuttuka na wasuwasi ila auliyaihim al-kuffari zuwa ga waliyansu sune kafirai li yujadilukum domin su jayayya da ku fi tahlilil maitati a cikin halatta mushe ai wannan abin da kaji su kafiran sun faɗa wahayi ne shi ma wahayi ne shi ma amma wahayin na wani layin ne daban wato su waliyan iri biyu ne akwai auliya'ur rahmani akwai auliya'ur shaidani akwai auliya'ur rahmani akwai auliya'ur shaidani su auliya'ur rahmani jagororinsu shugabanninsu su ne annabawa annabawa su ne suka kai mutuƙa a cikin wato Allah suka kai hasken a cikin Allah da ba wani halitta Allah da zai kai ga wannan hasken ta kai ga matsayin a cikin da'irar annabta ake iya ganin zaci a cikin da'irar annabta ake iya zance da zaki ya faɗa a faɗa ya ce ya ake kaza ka ce kaza kaza kaza duk ku magana da shi ka gane annabawa kenan shugabannin auliya'ur rahmani to su ma auliya'ur shaitani jagoran su babba shine shaitan shi ma inda annabawan nan suka kai shi ma fa ya je gurin amma ana salayi a yana zance da Allah ko bai yi ba ya kai matsayin mukalama da ubangiji ya faɗa ya faɗa ya tafi ya tafi ya tafi a cikin shakawa da yake ita ma ta jalli ce to ya kai wannan matsayin na zance da Allah ko bai ba ai anan aka faɗa fili a cikin Qur'ani duk an bi bayanin zantukan da yi ha ibn arabin hatimi Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa yana kishin iblis amma ba kishin iblicin ba fa ba iblicin yake so ba a'a wannan matsayin da wai har ya samu dama ya samu dama ya tsaya da Allah ya faɗa shi ma ya faɗa eh kaza ne maka na baka kaza na baka la'ana yawa na baka rajam yace to to ni kuma kaza da kaza da kaza da kaza ni ma sai sai ne kaza da kaza da kaza yace to in ku kai kaza da kaza yace to ni kuma ga abin da nake so ka suke ko ba su muhawara ba yana faɗa to shi wannan rikar wai abu gashi ya rika a cikin Allah har Allah ya nufo shi yana magana da shi ka gane yanzu kamar irin yan siyasan nan a samu wani gwamna ya ware da shi suna magana to ko dai zazzagin sai shi yana kyare ta kan wani abu ya samu wata martaba ka gani ko to kaga to saboda haka irin wannan shi to haka suke da auliya'u shaytan da auliya'u rahmani to la yuhuna ila awliya'ihim li yujadilukum su suke kin samu su zantuka domin su jayayya da ku a cikin lamarin Allah wa yanadatu mu to lalle tabbas idan kuka bi su innakum la mushrikuna kun zama kuma irin su kun zama mushrikai an gane saboda ka ku bi su da duk irin zantukan su da kawatawar su da abubuwan su da suke zuwa da shi na abin nan na sha gaya muku Allah yana zance adawa da su modawa suna daga cikin mafi sharrin kafirai a duniya amma ubangiji ya siffanta su da cewa kanu mustabshirina ko ba haka ya faɗa ba wa adam wa samud wa qad tabayyana lakum masakinihim ko wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabili zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabili wa kanu mustabshirina inja Allah kafiri wanda yawa Allah ta waye ashe shi ma yana da basira to kada basirarsa ta ruɗe ka ake gaya maka saboda mu yanzu abin da babban ciwon mu kenan yanzu a duniya galibi kafirai suna burge mutane saboda hikimomin su na istinbadin duniya kuma shi Allah bai musu shaida da wannan ya ce ya alamuna zahira min alhayatid dunya ya alamuna ilimi ne fa ya siffanta su da ilimi amma ta zahiri saboda haka in sun iya tsara istinbadin duniya da yanda za a tafiyar da ita da yanda za a kaucewa duk wani matsalarta duk wata matsala ta rayuwar nan ta duniya sun san yadda za a kauce masa to ai dama an siffanta su man cewa kai gashi a littafin ka na kwa kada wannan ya burge ka duk da haka din shedin ubangiji tabaraka wa ta'ala yake shedin ya rena musu hankali fasaddahum an sabili ya toshe su ga barin haƙiƙar cimma tafarkin haƙiƙar abin da sai datse su a wani hijabi ya basu a nan kawai sai ta shirme suka halaka to ka gani ka gani in kuka bi su kuma gun zamu shirka a wanka na dan zamu tashi alhamdulillah sadaqallahu alazim sallah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم